أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداه قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وحسى كل شيء عددا سورة المزمل مكية وهي ثماني عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin azumin ramadan ashirin ga wata an yi goma na farko inda hausawa ke cewa da kuma goma na biyu goma na wuya goma na marmari goma na ɗaukin sallah to duk dai na alkhairi saboda haka muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadan da muke a wannan wata mai albarka sa mun dace sanya mu cikin wayanda ake yantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka yau majalisar ta hada manya-manyan maluma ta ko'ina ga ɗaya daga cikin shugabanni kuma na maluma a wannan jiha dr malam hassan abdulhafiz daga hong ga kuma shugaban kungiya na ƙaramar hukuma ta mubi da sauran 'yan tawaga da suka zo na ga shi ma dr nasir har ma ya koma ƙasa kuma da ya zaɓi haka ne dr nasir mai mana tausiri da yamma shugaban malaman jihar katsina da sauran 'yan uwa da suka halarci wannan tafsiri kamar yadda aka saba ba za mu gushe ba akwai ɗan uwa malam muhammad kabir cidawa cikin masu da'awa 'ya'yanmu da yake karatu a jami'ar madina ya rasa mahaifinsa a jos plateau state muna mishi ta'aziyya a madadin ƙungiya baki ɗaya allah ya gafarta wa wannan mahaifina shi da ya rasa allah subhanahu wataala ya ji kansa ya ji kan waɗanda suka gabata muna cikin suratul jinni kuma sura ta zo ƙarshe mun ga yadda aljanu har ma sukan gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu littafin alqur'ani alqur'ani littafi ne da ake so ba kawai a rika sauraron shi ba kowa ya yi kokarin karantawa da kansa kuma karatunsa ibada ne shi yasa zaka gayyaci masu karatun qur'ani su karanta maka a maka wa'azi a tunasar da kai amma kuma kai ma ka ɗauki lokaci kana karanta alƙur'ani kuma da tadabburi kana bi kana sauraro kana fahimta shi yasa manzo Allah ya ce na karanta wa aljanu alƙur'ani mai girma jiya mun karanta hadisin amma idan an zo fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai su rika nuna ya Allah mu ba mu ƙaryata wani abu daga cikin ni'imar da Allah ya mana ba kuma falakal hamdu ya Allah godiya ya tabbata gare ka ya Allah saboda haka mu ma ya kamata in mun ji karatun alkur'ani ya zama wato abinda zai ƙara tunasar da mu manzon Allah tsirara amincin Allah su tabbata gare shi da kansa wata rana ya ce Abdullahi dan Mas'ud karanta min alkur'ani ina so in ji ana karanta min alkur'ani annabi da kansa yana so a karanta mishi alkur'ani Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya Rasulullah na karanta maka alkur'ani wa alayka unzil alhalin kai aka saukar alkur'ani sai manzo Allah ya ce i ina so yau in ji wani na yana karanta min alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud sai ya dauki alqur'ani ya dauko suratul nisa'i yana karantawa manzon Allah yana karanta mishi har sai da yazo kan wani aya Allah rama wace aya ce فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
sai da yazo kan wannan aya yana zuwa kan wannan aya sai ga manzon Allah fuskarsa ta cika da hawaye sai ga manzon Allah yana zub da hawaye saboda ya ji abin da ake faɗa yana ce hasbukal an hasbukal an ya ishe ka dakata haka ma'ana wa'azin ya shiga wa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida ya lamarin zai kasance ainin kiyama in mun zo da kowace al'umma da mai bada shaida a kanta annabin al'umman yana bada shaida ya isa da sakon Allah sannan muka zo da kai kana ba da shaida ga wannan al'umma ka isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala.
Yawma izin yawaddu allazina kafaru wa asawur rasula wa asawur rasula law tasawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha
saboda haka a ran a wannan lokacin duk wanda ya saba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah zai yi burin a ranan ina ma ya boye a cikin ƙasa ƙasa ta tsage ya shiga ciki ya boye ya fake alhalin ba abin da zai boye wa Allah wannan yini saboda haka sai kenan wannan wa'azi ne da aka yi wa manzon Allah ya ji mu ma wajibi ne mu rika sauraron wannan wa'azi na alqur'ani sannan mu dauki alqur'ani muna karantawa sannan wani baya karanta ma qur'ani kada ka ce na sa amin saukan qur'ani amin sauka goma sha ɗaya wanda ya ce ya ma sauka goma sha ɗaya ya yi wa kansa ne sauka goma sha ɗaya domin karatun ƙur'ani ibada ce ana son da kanka kai wanda ya iya karatun alƙur'ani ya ƙware kowane harafi ana ba shi lada goma wanda bai iya ba da kyar yake haɗa baƙin yana wahala da kyar yake haɗawa duk da haka yana samun lada biyu a sai babu asara saboda haka ɗauki ƙur'ani ka dinga karantawa in za ka iya saukewa ka sauke in baka iyawa gwargwadon abin da kake iyawa lada ne saboda haka alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya sa an karanta wa aljanu gashi ana karanta mana alqur'ani mu rika sauraron alqur'ani muna jin me alqur'ani yake yi yake gaya mana menene umarni menene hani me ya kamata mu aikata to sai gashi Allah madaukakin sarki na gaya wa manzon Allah duk da wannan littafin na alqur'ani da aka saukar mishi duk da wannan kima da darajar manzon Allah amma baya iya mallakan abin da zai amfanar da kansa ko abin da zai cutar da shi sai abin da Allah ya kaddara mishi saboda haka amma duk da haka kafirai suna makirce makirce wa manzon Allah suna ma tambayarsa kace za a mana azaba Qur'ani ya gwada mana za a azaba kafin ka zo annabawan da suka gabata sun ce za a yi azaba za a yi tashin kiyama za a yi kaza to wai yaushe ne masifan zai zo kamar suna gatse sai Allah ya gaya musu qul in adari aqaribun قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا kenan kaga suna yawan manzon Allah gatse dangane da ainihin wato yaushe azaba zai sauko suna kallon cewa azaban nan wai yaushe ne zai zo mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin yaushe ne wannan azaban za ta zo mana in kuna da gaskiya suna ta tambayar manzon Allah tsirara amincin Allah su tabbata gare shi ba ma wannan ba يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة سيتي مي قل إنما علمها عند الله يا يا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها
سيتي فيما أنت من ذكرها أها.
إلى ربك منتهاها saboda haka sai kenan suna ta tambayar manzon Allah gaya musu qul in adari aqaribun ma tu'aduna am ba'idun shin abinda kuke so nan yazo na azaba yaushe za a yi tashin kiyama yaushe Allah zai muku azaba kanal mushrikuna da yawa daga cikin musul- mushrikai sun kasance yukthiruna an yas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna tambayar manzon Allah mata hazal wa'adu yaushe ne wannan alƙawarin zai zo mana ko kuma ayyana mursaha yaushe ne abin zai tabbata wa takassarat suka yawaita nisbatu zalika ilaihim fil qur'an wato suna danganta wannan ainihin wato tambayoyin kamar da alqur'ani ya bayyana mana wannan ma qala Allah tabaaraka wa ta'ala lokacin da Allah ya ga manzon Allah ai hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man adhafu nasiran حتى إذا رأوا ما يوعدون نعم.
فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل har عددا sai lokacin da suka ga azaban kuru-kuru idonsu ya gani fasaya alamuna a ranan za su sani man abafu nasiran wane ne mafi rauni wurin samun taimako wa aqallu adada waye kuma yake da karancin wato runduna waɗanda in ya nemi taimako za su kawo mishi gudumawa ku ne ko muminai ranan za su gane saboda haka wannan tambaya da suke maka yaushe ne tashin alkiyama yaushe alkiyama nan zai tashi gaya musu ai tashin kiyama sanin lokacinsa baya hannun kowa yana hannun Allah subhanahu wataala sannan la ta'tikum illa baghata يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها
qul inna ma قل ilmuha inda إنما inda Allah علمها عند ربي Hmm.
لا يجليها لوقتها إلا هو saqulat ثقلت في السماوات والأرض ya ya take لا تأتيكم إلا بغتة yasalunaka ka'annaka habiyun يسألونك كأنك حبي عنها to ga musu yadda قل take إنما علمها عند الله ya ya ولكن أكثر الناس لا يعلمون saboda haka suna ta tambayar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yaushe ne tashi alkiyama qul inna ma ilmuha inda rabbi gaya musu ilimin na wurin ubangiji la yujalliha li waqtiha illa hu bai bayyana lokacin ga kowa ba shi kadai ya sani saboda haka sunna ce suna ta tambaya ثقلت في السماوات والأرض saboda haka sammai da kasai ma tashin kiyaman ta yi nauyi gare su ba san lokacin ba لا تأتيكم إلا بغتة ba za ta zo muku ba illa bagatatan fujatan ba zato ba tsammani kowa wannan na masallaci wannan na makaranta wannan na cikin gidansa wannan na kasuwa wannan na fasikanci wannan na kafirci wannan na kaza sai kiyama ta tsaya Allah ka gabata ba.
يسألونك كأنك حفي عنها sunna ce suna tambayanka kamar dai ka san lokacin saboda haka sun matsawa manzon Allah قل إنما علمها عند الله gaya musu ilimin ta na wurin Allah ba wanda ya sani sai Allah ولكن أكثر الناس لا يعلمون mafi yawan mutane ba su sani ba yawa yawan mutane ba su san lokacin ba saboda haka ba wanda ya sani banda Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah tsirara mincin Allah su tabbata gare shi wani bawan Allah ba- balaraben kauye sai ya kira manzon Allah da wani sauti daga sauti ya Muhammad mata sa'a ya manzon Allah kenan ya Muhammad ya kira sunan manzon Allah kai tsaye yaushe ne tashin kiyama yaushe tashin kiyama qala wai haka innaha qa'inatun sai manzon Allah ya ce kai tonka ai ba makawa za ta faru fa ma atatalha wai menene kai tattalinta da kake tambayanta kake so ka sani yaya menene tanadin da kai wa kiyaman kake neman sanin yaushe zai faru qala amma inni shi wannan balarabin ƙauyen a sai musulmi ne sai ce ni kan lam a'addaha kasratu salatin wala siyamin ban tanada mata yawan sallah ko azumi ba walakin ni uhibbu Allah wa rasula sai dai ni na yi mata tanadin ƙaunar Allah da manzonsa ina son Allah da manzonsa saboda haka wannan shine faqala fa innaka ai ma'a man ahbabta saboda haka sai manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ce to tunda dai ka yi tanadin soyayya ga Allah da manzonsa to kana tare da wanda kake so kowane mutum zai tashi tare da wanda yake so qala anas sai anas dan malik ce fama farihal muslimuna bi shay'in ba mu yi wato musulmai ba su yi wani murna da farin ciki kowane iri ba a irin wannan lokaci irin wato farin cikin su bi hadal hadis da wannan hadisi da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace almar'u ma'a man ahabba mutum zai tashi tare da wanda yake so saboda haka sai kenan kaga sanin tashin alkiyama babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala har yanzu wani ya zo ya ce ya rasulullah mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama sai manzo Allah ya kamar bai ji shi ba ya ci gaba da karantar da sahabbai sai da manzon Allah ya gama karantarwa sai ce ina mai tambaya akan tashi alkiyama sai ce gani ya rasulullah sai manzon Allah ya ce iza wusida al'amru ila ghairi ahliha fantazir as-sa'a duk lokacin da kaga an bada amana ba a hannun waɗanda suka cancanci amanan su rike ba to ka saurari tashin alkiyama saboda haka sai kenan duk lokacin iza duwiyatil amana fantazir as-sa'a duk lokacin da kaga an tozarta amana ka saurari tashin alkiyama yanzu amana sai da manzo Allah ce za a kai lokaci cikin al'umma za a ce ga amana a rasa waye mai amanar sai an ce a ƙauye kaza ko a gari kaza akwai wani mutum da ake zato yana da amana alama ce ta tashin alkiyama kaga al amana na raguwa cin amana na karuwa shi yasa manzo Allah ya ce duk mutumin da ya ha'ince ka ko ya ci amanar ka kai karka cira shi ba wai ramuko bane don an ci amana ka kai ma ka ci amana yi kokari ka tsare amana tsare amana alama ce ta imani alama ce ta ta son manzon Allah alama ta- ce ta kaunar Allah subhanahu wataala Allah ka samu dace saboda haka masu tambaya akan tashin alkiyaman nan yaushe ne kiyama za ta tashi qul ga ya musu in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada Ai, qul ya muhammad lil mushrikin ya manzon Allah ga yawa mushrikan nan la adari ni dai ban sani ba أقريب الوقت الذي وعدكم الله بوقوع العذاب shin kusa ne lokacin nan da Allah ya muku alƙawarin azaba za ta sauka am yaj'alu am yaj'aluhu rabbi ba'da muddatin tawila ko dai ubangiji na ya sanya lokacin ne bayan wani zamani mai tsawo fa zalika ghaibun ya'lamuhu Allah ta'ala wala a'lamuhu wannan gaibi ne babu wanda ya sani banda Allah subhanahu wata'ala saboda shi Allah shine alimul ghaibi fala yazharu عالم الغيب فلا يظهر أحدا
saboda haka wanda ya san gaibi shine Allah alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada ai huwa wahdahu ta'ala alimun ma ghaba an khalqihi shine wanda ya san abin da ya buye gabarin halittarsa fala yutliu ala ilmil ghaibi alladhi ikhtassa bihi ahadan min khalqihi saboda haka Allah madaukakin sarki bai bayyana kowa wato gaibin nan Allah bai bayyana wa kowa babu wanda ya sani shi kadai ya sani ya bar ilimin gare shi shi yasa yace qul la aqulu lakum indi khaza'inul lahi قل wala a'lamu ghaib لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب Mm.
ولا أقول إني ملك sannan إن أتبع إلا ما يوحى إليه Mm.
قل هل يستوي الأعمى والبصير sai yaya أفلا تتفكرون kuma yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو wa ya'lamu ma bil barri ويعلم ما في البر والبحر wa ma tasqutu وما تسقط من ورقة إلا يعلمها wala habbatin ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يا.
رطب ولا يابس إلا في كتاب kuma yace مبين walillahi ghaibus samawati ولله غيب السماوات والأرض وإليه.
وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه sai yaya وما ربك بغافل عما kuma تعملون yace qul la ya'lamu man fis samawati قل wal ardi al لا ghaiba illa Allah يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله wa ma yash'uruna وما يشعرون أيان يبعثون sannan wato wannan ayoyi ne da suke nuna mana babu wanda ya san gaibi banda Allah Allah kadai ya san gaibi ya san abin da zai faru qul ga ya musu la aqulu lakum indi kaza'inullah ni ba ne mallakan taskoki na ainihin wato arziki na Allah subhanahu wataala taskokin arziki taskokin rahama duk wani taska na ubangiji ba na iya mallakansa wala a'lamul ghaib kuma ban san gaibi ba kenan manzon Allah bai san gaibi ba idan annabi bai san gaibi ba yaya wani boka zai fake ce ya san gaibi Allah madaukakin sarki ce wa indahu mafatihul ghaibi sanin mabudai na gaibi yana wurin Allah la ya'lamuha illa hu ba wanda ya sani sai shi wa huwa ai illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr abin da ke tudu da abin da ke cikin teku duk Allah ya san da su wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wani ganye daga cikin ganyayen duniya waraka guda da zai fado ƙasa face Allah ya san a gari kaza a ƙasa kaza a unguwa kaza a lokaci kaza ganye kaza ya faɗi duk duniya ba wani gwamnati da ya san wannan sai Allah wala habbatin fi zulumatil ard babu wani kwaya da ke cikin ƙasa da aka je aka binne manomi ya je ya noma ya sanya masara manoman America sun sun binne manoman India sun binne na Nigeria sun yi na Netherlands sun yi na ina ne sun yi na Africa sun yi na Asia sun yi duk wanda ya sa kwayoyin da aka sa gaba ɗaya a ƙasa hatta gwamnatin ƙasar bata san adadin iri da aka shuka ba ko ta sani babu wanda ya sani sai Allah saboda haka wala ratabin wala yabisin babu wani abu bushashe ko danye face Allah madaukakin sarki ya san da shi yana nan a rubuce a lauhil mahfuz wannan ya isa kasancewa Allah shi kadai ya cancanci a bauta mishi saboda haka ka bauta wa Allah shi kadai ba tare da ka nemi ainihin wato sanya kishiya tare da shi ba don haka cikin sammai da kasai babu wani wanda ya san abin da ke ciki na ilimin gaibi sai Allah madaukakin sarki shi yasa ibnu umar radiyallahu anhuma yana cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsara da minshin Allah su tabbata gare shi yace mafatihul ghaibi khamsun mabudan gaibi guda biyar ne la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san sai Allah la ya'lamu ma taghidul arham illa Allah ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifar mace sai Allah wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illa Allah ba wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah ko mai hasashe ya faɗa za a yi ruwa wuri kaza yana iya yiwa yana iya bai yiwu ba in ma ya sani to ya gaya mana lita nawa aka sauke na ruwan sama wane shi wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san ina za ta mutu illa Allah sai Allah kadai wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illa Allah babu wanda ya san yaushe za ya tashi alkiyama sai Allah madaukakin sarki bukhari ya rawaito wannan hadisi yayi daidai da ayan nan na ƙarshen suratul luqman inda Allah madaukakin sarki إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث na'am ويعلم ما في الأرحام
وما تدري وما تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير saboda haka inna allaha indahu ilmu sa'a sanin tashin alkiyama babu wanda ya san lokacin sai Allah wa ya'lamu ma fil arham shi yake sanin abin da ke cikin mahaifa وينزل wa الغيث yunazzilu al-ghayth shi ke saukar da ruwan sama ويعلم ما في shi الأرحام ke sanin abin da ke mahaifar mace namiji ne ko mace baka ganewa likita sai an gama halitta in an gama halitta ma in ka gano namiji ne ko mace to baka sani ba mai arziki ne ko talaka sarki ne ko talaka baka sani ba dan aljanna ne ko dan wuta baka sani ba Allah kada ya sani sai ya ce mai وما تسقط من ورقة لا تفتنكم إلا على ربع.
يعلمها Allah raba ko kwalwar ta daga ويعلم nuri ما في الأرحام kwamfuta ya dawo da shi وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ta yaya وما تدري نفس بأي أرض تموت saboda haka sai Allah madaukakin sarki shine ya san wato lokacin da za a yi ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham shi ke sanin abin da ke mahaifar mace wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan abin da zaka aikata gobe baka sani ba kana iya kai proposal zaka yi kaza man propose god disposes kai niyya sai Allah sai ya ga dama saboda haka Allah kadai ke da sanin abin da zai faru gobe sannan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san kasan da za ta mutu sai Allah madaukakin sarki kadai ya san wannan wayannan sune mafatihul ghaib Allah subhanahu wataala kadai ya sani to shi yasa baya bayyana gaibin sa illa man irtada min rasulin fa innahu إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا saboda haka Allah madaukakin sarki baya bayyana gaibin sa sai dai waɗansu daga cikin ainihin wato wanda ya aminta ya yarda da su daga cikin ainihin wato manzanninsa kenan mala'ika mala'ika jibril lokacin da ake bashi wahayi kafin a bashi wahayin shi ma bai san menene ba sai lokacin da aka umurce shi saboda haka daga nan Allah madaukakin sarki zai bashi umurni ka kai wahayin nan zuwa wuri kaza shi yasa in ya tashi tafiya da wahayin sai ya samu rakiyan waɗansu mala'iku domin kowane annabi shaidan kuma yakan zo mishi a suran da yake kallon mala'ikan saboda haka sai ya zo don ya yaudare shi to amma kafin ya zo tun da shaidan ne sai Allah ya sanya mala'ikun nan su yi maganin wannan shaidan kuma a nuna wa annabin cewa kaga wannan shaidan ne shi yasa duk da haka yakan jefo waɗansu abubuwa wani lokaci sai kaga ya zamanto ya shiga cikin wahayi amma ba wahayin bane saboda haka shaidan duk yadda zai yi ya ga cewa ya rikita lamura yana yi amma Allah baya barin ya shiga cikin wahayin da Allah ya turo sai ya fidda shi sai ya nuna mai cewa kaza magana ne na shedan yana mai sanya maka a ciki saboda haka Allah ya riga ya fidda shi don haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana wato baya bayyana gaibin sa illa man irtada min rasulin sai waɗanda ya aminta da su daga cikin ainihin wato manzanni ai la yuzhiru Allahu alal ghaibi ahadan illa man irtadahu min rusulihi Allah baya, baya bayyana gaibinsa sai wanda ya aminta ya aminta da su daga cikin manzanninsa ko dai mala'iku ko kuma annabawa fa inna Allah ta'ala yutli'uhu ala ma sha- ala ma sha'a minhu sai Allah ya bayyana shi daga cikin abin da ya ga dama daga cikin sakon nan sai ya bayyana shi zuwa ga mala'ika ko kuma ya zu- ya bayyana wa manzon Allah kafin ma al'umma sani فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي فإن الله تعالى يرسل من أمام الرسول الذي يطلئه على بعض الغيب wa min khalfihi harsan min mala'ika Allah madaukakin sarki zai turo mai tsaro daga cikin mala'iku ya fazunahu min ash-shayatin suna kare wannan sakon daga sharrin shidanu wala yastati'una taqlid al-wahyi alaihi ba su iya samun ikon sanya wani shakka ko kokonto ko su rikita wato wahayin da Allah madaukakin sarki yi don haka sai Allah madaukakin sarki yakan tura da ainihin wato mala'iku tare da mala'ika Jibril don su isar da wannan ainihin wato sako na Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabawa suna samun kariya duk inda suke tare da ainihin wato mala'iku da Allah ya aiko su kasance tare da su a lokacin aiko da wahayi sannan hatta malamai na alkur'ani mai girma Allah baya barin su haka sai ya sanya mala'iku suna ba su kariya duk inda suke tafiya saboda littafin Allah ya samu ainihin wato kariya domin su ne magada na annabawa a bayan ƙasa don haka sanin gaibi babu wanda ya san gaibu banda Allah madaukakin sarki yakan bayyana shi ga waɗansu sashi daga cikin ainihin wato manzanni su san menene zai faru kafin abin ya faru amma ku duba ku gani da yake sosu jinni muke ciki aljanu annabi Suleiman ai ya sanya su aiki suna wahala su kai su kawo wahalhalu ta ko ina amma Allah ya karɓi rayuwar annabi Suleiman har sai da malamai suka ce yayi shekara guda yana yana dogare da sandansa amma waɗannan aljanu suna cikin tashin hankali da wahala ba su san annabi Suleiman ya rasu ba menene ya ainihin wato sanar da su falamma qadayna alaihi فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته sai me فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين saboda haka lokacin da muka hukunta mutuwa ga annabi Suleiman annabawan Allah ba sa mutuwa sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya tambaye su suna so su mutu su suna da zabi kai baka da zabi shi yasa Aisha matan manzon Allah tace ran da na gane manzon Allah zai koma zuwa ga Allah da naji na ce ila rafiqil ala ya zabi ya koma zuwa ga Allah ya hadu da abokanai mafi daraja mafi daukaka ya shiga cikin zurin ainihin wato sauran annabawa magabata nan ne ta gane cewa manzon Allah ba zai kwana a duniya ba annabi Musa ai mala'ikan mutuwa ya zo a suran dan adam yace shi mala'ikan mutuwa ne ya bar shi sai da ya kai mishi one blow saboda haka annabi Musa bai shirya ba mala'ikan mutuwa yace to in baka shirya ba Allah ya ce a sa ka sanya hannunka a jikin dabba ko jikin saniya ko rago gashinta a kirga nawa ne shekarun an ƙara maka yace to in ta ƙa- in ya ƙare fa ka sake sa hannunka a ƙara ma in ya ƙare fa a ƙara ma in ya ƙare abinda kake tsoron da zai zo ko yace to ya shirya yanzu a karɓi rayuwarsa saboda haka annabawa ba sa mutuwa sai sun zaɓi lokacin da za su mutu an tambaye su sun shirya to annabi suleiman annabin allah ne wasu malamai suka ce ya gano zai mutu domin shi yana, yana jin maganan dabbobi har ma tsiro tsiro wannan in ya tsira yakan ɗauka a hannunsa kuma ya magana ya ji me yake faɗa allah maɗaukakin sarki ya hore mishi annabi suleiman sai wata tsiro ta fito sai ya dauke ta yace ke kuma fa sai yace ni ne ta ce ni ne ajalinka ajalinka kenan daga nan ya gane cewa lalle ajalinsa zai sauko kuma ya amince ya yadda a wannan lokaci Allah madaukakin sarki da ya karbi rayuwarsa ya sanya wayannan aljanun suna aiki suna wahala amma annabi Suleiman Allah ya karbi rayuwarsa yana dogara da sanda ba san ya mutu ba sai lokacin da gara ta ci sandarsa sai ga annabi Suleiman ya faɗi falamma karra tabayyana aljinnu allau kanu ya'lamuna alghaib ma labisu ما لبثوا في العذاب المهين lokacin da annabi Suleiman ya faɗi sai ga- sai aljanu suka gane cewa lalle a sai ma ya jima da mutuwa suka ce da dai mun san gaibi da ba mu zauna cikin azaba na walakanci na wahala ba ya nuna aljani bai san gaibi ba to kai kuma ka ce al- da aljani za ka yi hulla shi zai gaya maka mai zai faru gobe ka san ɗan adam da son jin tsaye gobe wai shi dai a gaya mishi mai zai same shi gobe to ka dogara ga Allah ma kamar da lamarin ka ga Allah dogaron ka ga Allah da yardan- da yardan ka ga Allah sai Allah ya tsare ka da duk abin da ma zai faru da kai amma babu wanda ya san me zai faru banda Allah subhanahu wataala annabawa Allah yakan gaya musu in sun faɗa sai ya zama menene mu'jiza shine miracle annabi Isa ba ya ce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم sai ce me إن في ذلك لآية لكم إن كنtum مؤمنين sai ce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun zan ba ku labarin abinda kuka ci da abinda kuka boye in ya gamu da kai sai ce jiya ka ci tuwon shinkafa miyan kuka misali yanzu in ka gamu da wani yace ma Malam Yusuf yace wallahi jiya na san ka ci shinkafa da wake kuma sai aka dace shinkafa da waken ka ci A, a, a, har ya gano to wallahi dan boka ne kawai Eh, dan sihiri ne saboda haka shine ke kokarin ya kokarin ya mai da kai bawarsa ka zamanto kawai kullum sai abin da ka gaya min shi yasa masu mulki idan ba malaman sunna kusa da su abin tausayi ne lokacin da Allah ya baka mulkin da bai shawara da kai ba kuma ya girmama ka kuma shi zai tsare maka mulkin in ka dogara gare shi ka yi adalci ka ji tsoron Allah amma sai a samu wani ya zo ya maka damfara ya damfare ka cikin lokaci kankani duk da wayonka kana kallon kai dan boko ne Ba yanzu ba a ƙasar nan bane aka yi wani babban shugaba shugaba na ƙasa kawai aka ɗauko wani tukururu wani baki daga cikin wayannan ƙasashe ya zo da carbi yana ja da ya zo kawai za su gaisa an kawo shi fadan shugaban ƙasa ba zan faɗi waye shugaban ƙasan ba ana kawowa kawai da ya miƙa hannu za su gaisa sai ya sake carbinsa carbin da yake ja subhanallah subhanallah sai sai ya sake carbin sai carbi ta tsaya a iska sai ya gaisa da shugaban ƙasa a gaisa to kaga yanzu shugaban ƙasa hannu yake kallo wurin gaisawa ko carbin yake kallo domin yanzu za a mishi dabo sai hankalin ya koma kan calbi a lalle an zo da babban malami a an zo da babban boka dai aka gaisa kuma bayan an gama ya koma sai cafke calbinsa kuma sai ya rike sai aka shiga yace to in kana son mu tsare maka mulkin ka yadda kaga calbin nan ya tsaya baya sama baya ƙasa haka za mu sa mulkin ka mu rike maka shi yace ɗebo ruwa sai ɗebo ruwa aka zuba a kofi sai ce to zubar sai aka bashi sai ya zubar da ruwa sai ruwa ya zube aka sake zuba ruwa a kofi aka ce bashi zubar ya juya sai kofin sai ruwan ya rike a cikin kofi bai zube ba yace kaga yadda kofin nan na farko ka zubar da ruwa in muna son mu zubar da mulkin ka sai mu zubar yanda ruwan nan ya tsaya bai zube ba a kofi in ka bi mu da kyau sai mu rike maka mulkin ka to yanzu idan ya bi wannan malamin ya rabu da Allah ko bai rabu da Allah ba ya rabu da Allah waye ba shi mulki waye zai tsare mishi mulki Allah koma wa Allah ka bauta wa Allah ka tsare Allah ka yi abin da Allah yake so ka yi adalci sai Allah ya tsare ma mulki sai ya sanya wa mulkin albarka saboda haka wajibi ne shugabanninmu su ji tsoron Allah su duka mai da hankali malaman sunna ne kawai za su gwada musu yadda ake bin Allah su ne komai ka ba su sai sun gaya maka ka yi adalci ka ji tsoron Allah duk wani wanda ya aje wani malami wani malami ne mai mishi addu'a to ba gaskiya bane malami ba a yi shi kawai don ya tsaya yana mutane addu'a ba kar ka zama malam mai addu'a ka zama malam mai karantarwa kana karantarwa in an yi barna zaka hana in an yi daidai zaka ce an yi daidai in ya kama ayi addu'a sai ka yi addu'a irin yadda sunna ya ce amma in ka ji ana cewa wai wallahi shugabannin na ba su addu'a wai ana so a gaya maka ne ba a tara maluma a yi bokance a yi waɗansu abubuwa iri-iri addu'a daidai ne yana da kyau Allah ya umarni a yi addu'a amma ta yaya ake addu'an yadda ya dace da sunna shi ne babban abin da ya kamata yaya za a yi maluman sunna su gwada mana irin yadda bambancin mu'ujiza yake da karama akwai bambanci tsakanin mu'ujiza da karama manzon Allah ne tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ke cewa inda za a samu a cikin al'ummomi da suka gabata eh manzon Allah ya ce laqad kana fi man kana qablakum min al'umam nasu muhaddisu cikin al'ummomi magabata akwai waɗansu mutane waɗanda inda za ka ce in sun yi magana maganan zai dace da abin da Allah yake so cikin al'umma na za a samu irin waɗannan duk da cewa ba annabawa ba ne amma da sun yi magana sai ga Allah ya goyi bayan maganarsu inda akwai wani a cikin al'umma na sai manzo Allah ya ce sayyidina Umar Umar dan Khattab saboda me saboda sayyidina Umar Allah ya bashi dace da abubuwa daban-daban daban-daban wannan menene sai ya zama karama ce yanzu ba ga sayyidina Umar din ba ya tura da mayaka a je yaki suna nan dab suna fagen yakin yana hudu ba a masallacin juma'a Allah ya tsinkayar da shi cewa ga waɗannan mayakan mujahidan nan da suka fita gashi nan kafirai suna kokarin su musu kawanya za su kewaye su komanda na wannan yakin sariya sunan shi sai na umar na kan mimbari na ce ya sariya jabal yana kan mimbari ce ya kai sariya ku koma bayan dutse bayan dutse bayan dutse kenan an je yana magana akan hudu ba sai ya sake ya kama magana Allah ya tsinkayar da shi kuma wannan komanda ya ce wallahi sai muka ji kaman a cikin gajimare murya da sauti na sayyidina Umar cewa mu yi bayan dutse mu yi bayan dutse muna yin bayan dutsen kuma sai Allah ya tsirar da mu gaba da sharrin kafiran sai aka ci nasara wannan abin da sayyidina Umar ya menene karama kenan don ba annabin Allah bane shi mai karama bai cewa zan yi kaza kuma yayi tinkaho da shi in ya ce zai yi kaza to ya koma babin mu'jiza annabawa ne suke cewa za mu yi kaza kamar da annabi isa ya ce wa unabbi uku bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zan gaya muku abin da kuka ci da abin da zai faru kaza da kaza da kaza wannan mai fadin wannan mu'jiza ce a manzon Allah tsirara mikin Allah tabbata gare shi suna kan dutsen Uhud dutse yayi girgiza manzon Allah ya ce ya kai Uhud yi shiru ba kowa bane akan ka annabi ne da ainihin wato siddiqi da kuma shahidai ai wannan mu'jiza ne waye siddiq sayyidina abubakar wane ne shahidan nan guda biyu sayyidina umar da usman kuma duk kashe su akai manzo Allah ya bada labari tun kafin abin ya faru sayyidina umar ya ce manzo Allah ya bada labarin bala'i da fitinar da zai taso sai manzo sai sai nawa tambaye ya rasulullah fitinan nan in ta taso kofar da kace za ta bullo kofar nan bude ta za a yi da karfi ko karya ta sai manzo Allah ya ce karya kofar za a yi sai sai na Umar ya gane cewa karya kofar nan wato wane ne kofar sai manzo Allah ya ce kai ne kofar kenan sai na Umar ne kofar tunda karyawa za a yi sai kashe shi za a yi daga nan ya san cewa shahada zai wannan mu'jiza ce manzon Allah ya bashi labari duk ire-iren wannan abubuwa mu'jiza ce amma sayyidina Umar yakan dace da waɗansu abubuwa shi yasa ma hadisi ya inganta daga Bukhari da Muslim cewa sayyidina Umar yana cewa na dace da faɗin Allah subhanahu wata'ala a wurare kamar guda uku lokacin da Allah subhanahu wata'ala wato ya saukar da aya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sayyidina Umar yace da dai mun riki makama Ibrahim ya zamanto wurin da zamu rika yin nafila muna nafilfili bayan an yi dawafi sai Allah ya goyi bayan sayyidina Umar da wannan ya sako da aya واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى shikenan yana fadin wannan sai Allah ya goyi bayan sa ya sako da aya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla kai wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla sai ku riƙi makama Ibrahim ya zama wurin da za a yi sallah a yi nafilfili bayan ka yi ɗawafi ka je bayan makama Ibrahim ka yi nafila raka a biyu in ka samu ka yi in baka samu ko ina a masallacin in kai yayi kar ka matsa kanka shi yasa akwai wauta da waɗanda ba su da fahimta na addini in an gama ɗawafi sai ga waɗansu an riƙe hannu an riƙe an yi cycle a big cycle don a hana mutane ɗawafi wani kuma yana nan yana nafila saboda dai sai ya samu bayan makamin Ibrahim wani kuma in yazo makamin Ibrahim ya ce sai ya shafa sai ya shafa shi yasa wajibi ne a samu guide masu koyawa alhazai yadda ake aikin haji da yadda bayanin da manzon Allah yayi a dauki masu ilimi suna koyawa makamin Ibrahim inda annabi Ibrahim ya tsaya suka gina Kaaba tare da ɗansa annabi Ismail Allah ya bari ya zamanto alama da za mu gani mu ƙara kusanta da ainihin wato kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala ba wai a je wurin a kama wurin ana shafawa ba sai dai tsakanin wurin multazam daga bakin kofar ɗakin ƙaba har zuwa wannan wuri ana sa rai duk addu'a da kai Allah madaukakin sarki zai karba maka wuri ne na karban addu'a saboda haka tsaya kai ta yin addu'o'i tsakanin wayannan wurare sannan har yanzu wato sayyidina Umar wata rana ya kalli manzo Allah ya ce ya rasulullah da zai zamanto iyalanka ka umarce su da yin hijabi kowa na shiga gidanka wannan ya shiga wannan ya fita ya rasulullah da an sanya musu hijabi sai Allah ya sauko da aya ya ayyuhan nabiyyu kullu يا أيها azwajika النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من sai Allah جلابيبهن ya ce me ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
sai Allah ya sako da aya ya goyi bayan maganan sayyidina Umar ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi qul li azwajika ga yawa matanka wa banatika da yayanka wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai gabaki daya يدنين عليهن من
ka جلابيبهن ce musu in za su fita kowace ta sanya manya-manyan jalbab manya-manyan riguna su sanya ma- mayafi mai girma su rufe jikinsu baki daya zalika adna ayu rafna fala yuzaina wannan shi yafi kusa da a gane su don kada a cutar da su da an gan su an ga mata ne na muminai an ga mata ne musulmai ka duba ka ga mace in ta yi lullubi ta sa kaya irin na musulunci ko tafiya take sai kaga ana girmama ta duk wanda ya ganta yana girmama ta saboda hijabi ko jirgin sama ka shiga ko jirgin ƙasa ka shiga ko moton kasuwa ka shiga sai ta shigo tana neman wurin zama kowa na kokarin tashi ya bata wuri saboda lullubinta ballantana ma a ce ta sanya niqabi sai kaga kowa na girmama ta kowa na girmama ta amma ya in ta shigo kanta ba dan kwali ta sanya skirt kowa na zaune akwai mai bata wuri kawai an ga iska ta shigo ko saboda haka sai kenan hijabin nan ma na mutunta ya mace yana girmama ta yana martaba ta yana ba ta daraja saboda haka sayyidina Umar sai ya dace da gaya wa manzon Allah haka sai Allah ya goyi bayansa haka nan lokacin da aka kamo kamammu na Badar kowa na shawara an kamo sojojin yaƙi da aka kama su a yaƙin Badar manzon Allah ya tara sahabbai ya ce to me za mu yi da su sai na umar ya ce kowa a bashi dan uwansa ya sare kansa kawai kowa a bashi dan uwansa ya sare kanshi sai na bakar ce ya rasulullahi ba haka za a yi ba kowa ya fanshi kansa ya koyar mana da ƴaƴanmu wanda ba su iya karatu ba da rubutu a koya musu wanda zai biya fansa ya biya fansa manzo Allah sai ya dauki shawaran sayyidina Abubakar cewa a karbi fansa sai Allah ya sauko da aya yana goyon bayan sayyidina Umar cewa ما كان لنبي أن تكون له أسر حتى يثخن في الأرض "Hmm, تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة hmm, والله عزيز sai حكيم Allah madaukakin sarki ce ma kala da nabi an ya kuna lahumul asarai bai dacewa ga manzo a ce ya rike wasu sojoji na yaƙi an kama su an rike su ana karban ainihin wato fansa bai dace ba abin da ya حتى kamata kawai يثخن في الأرض a zubar da jini kawai a bayan ƙasa a sassare kan kowa saboda haka kenan ra'ayin wayan wannan ra'ayin Umar kenan so da yawa yakan yi magana sai kaga an dace hatta lokacin da aka saukar da haramci na giya ba a saukar da haramcin gaba ɗaya ba da farko Allah madaukakin sarki ya nuna sahabban manzo Allah suna tambayar sa wa yasalunaka anil khamri wal maisir يسألونك عن الخمر والميسر qul fihima قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس na'am وإثمهما أكبر من نفعهما
lokacin da Allah ya saukar da wannan aya yana sahabbai yana tambayin giya da caca ya matsayin su wal fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas sai Allah ya ce a bayyana musu akwai wato laifi mai girma a ciki akwai kuma dan amfani kankani wannan aya ba yana nuna giya haramun bane ana iya sha don a samu dan amfanin kankani to karshe sai Allah ya sako da aya da ke nuna ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum يا sukara." أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون Allah ya ce ya ku masu imani kar ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye kenan in mutum ya sha giya to kare je sallah hatta ta alamu mata qulun sai kun san abin da kuke faɗi saboda haka an so mu rage shan giya kenan an so mu ragewa sai mutum ya sha da safe kafin azhar ta sake shi akwai yan awanni da yawa bayan azhar tsakanin la'asar da azhar ba nisa ba zai sha giya ba tsakanin la'asar da magariba ba nisa ba zai sha ba tsakanin magariba da lisha ba nisa ba zai sha ba sai bayan lisha kafin asuba wasu na sha wasu ko bacci sai ya kama su sai na umar sai daga hannu ya ce ya Allah ka bayyana mana mafita akan wannan giya giyan nan ya Allah ya Allah ka kawo mana mafita yana yin wannan addu'a sai Allah madaukakin sarki sai ya sauko da aya na karshe digiri akan haramcin giya sai Allah ya ce me يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان fajtanibuhu فاجتنبوه لعلكم تفلحون wai mai giya da caca suke yi ne alarama إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر sannan ويصدكم عن ذكر الله وعن fa الصلاة hal antum فهل أنتم منتهون wannan shine final decree akan giya Allah ya saukar da doka na ƙarshe cewa daga yau kar a ƙara shan giya ya ku masu imani ku sani giya da caca eh da kuma kibau da ake lokacin jahiliya duk والأنساب والأزلام رجس من عمل wannan الشيطان duk kazanta ne na hanyar shaidan sai Allah ya ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance shi ko za ku ci nasara saboda haka kar ku sha giya an haranta giya giya haramun ne ba giya ba duk abin da zai sa ka bugu ya zama haramun hatta kwaya haramun ne duk abin da zai bugar da kai ka fita cikin hankalinka haramun ne wajibi ne mu kiyaye janar buba marwa shugaban kama kwayoyi a najeriya ya ce akwai mashaya kwaya a najeriya mutum miliyan goma sha biyu mutum miliyan goma sha biyu suna shan kwaya yan kwaya ne amma miliyan goma duk daga arewa suke miliyan biyu na kawai daga kudu yara mafi yawa da matan aure da waye kwaya kwaya kwaya wajibi ne yan anguwa su sa ido duk wani in ya muri da aka sani shi ke sai da kwaya ku ɗauki mataki a kansa matakin ku hana shi ku kai shi ga hukuma wani da an kai shi kwana biyu zai dawo to ku s- ku haɗu ku ce to ba mai zai zauna a garin mu ba ko a unguwar mu ba kaga an ɗauki mataki saboda haka in ba haka aka yi ba duk gidan da ake sai da kwaya ko wiwi ko waye kowa yan anguwa sun sani ko ba sani ba sun sani kenan za a samu yan siyasar unguwa da malaman unguwa da masu faɗa a ji a yi miti mu ce to yanzu anguwan mu nan na dobeli daga yau ba kwaya ba shan kwaya mun san wane da wane su ne suke sai da kwaya mu kira su mu musu gargadi a je kofar sarkin gari ko mai unguwa a ce mun san kai kake sai wa 'ya'yanmu kwaya to daga yau ba mu yadda ba in mun ɗauki wannan mataki mun taimaki hukuma mun taimaki kanmu Allah ya ba mu ikon ɗaukar mataki saboda haka sai kenan kaga sai na umar ya yi addu'a Allah ya sauko da hukunci akan giya ba ma wannan ba har yanzu malamin suna cewa daga cikin baiwa da abubuwa da Allah ya wa sai na wato umar lokacin da matan manzon Allah suka kewaye shi cewa ya rasulullah a ba mu kaza ko a yi mana kaza ko suka sa manzon Allah ya yi fushi har ya kaurace wa gidansa da sayyidina Umar yazo yana fada sai ya yan- sai ya yi wani magana yace idan ba ku dawo ba asa rabbukum an yutsalli عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن idan kun yi wa manzon Allah tawaye asa rabbuhu ana fata ubangijinsa ya canja waɗannan mata ba ku bai bashi wasu mata daban wanda kuma sun fi ku alkhairi مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا saboda haka wannan kalma na farko da ya faɗa sai gashi Allah ya sake kawo ayan alkur'ani don ya tabbatar da shi kenan shi yasa manzo Allah ya ce da akwai waɗansu da suke dacewa cikin wannan al'umma in sun yi magana magana su ya tabbata da umar na cikin su kun ga ayoyi na alkur'ani ba ma wannan ba wani bai hude sun hadu da shi yana ba shi labari ana hira sai ya ce wannan sahibin ku yana magana manzon Allah yana yawan ambaton mala'ika jibril mala'ika jibril nan fa abokin gaban mu ne mu yahuda ba ma son sa sai sai na umar ya ce man kana aduwan lillahi من كان عدوا لجبريل فإنه نز من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين saboda haka yana faɗin wannan cewa duk wanda yake gaba da mala'ika jibril wanda yake gaba da Allah da mala'ika jibrilu da mala'ikun Allah da sauran ainihin wato manzannin Allah Allah ma yana gaba da abokanan ainihin wato gaba su irin waɗannan yahudawa sai gashi Allah ya sako da aya don ya goyi bayan sayyidina Umar sayyidina Umar na da abubuwa da yawa wata rana waɗansu bayin Allah sun je wurin manzon Allah suna husuma tsakaninsu eh kamar da ainihin wato ibnu abi hatim ya ruwaito yana cewa bayan sun je wurin manzon Allah ya yi hukunci ga abin da suka yi ɗayan yana fitowa sai ya ce mu je wurin sayyidina Umar wannan hukunci da annabi ya yi kamar bai yarda da shi ba ya ce ah bayan annabi ya yi hukunci ya ce eh mu je wurin Umar mu ji shi kuma bai zai ce sun jiyo suna zuwa wurin sayyidina Umar sai ɗayan ya ba wa ainihin wato sayyidina Umar labari cewa mun je wurin manzon Allah ga irin hukuncin da ya yi mana amma duk da haka wannan dan uwana yake sai mu zo wurinka sai na Umar ya ce to ina zuwa sai ya shiga gida ya ɗauko takobi yana zuwa kawai sai ya sare shi shi ne Allah ya saukar da aya fala wa rabbika la yu'minuna hatta فلا yuhaqqimuka وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم na'am ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سيتي بي.
ويسلموا تسليما Allah ya ce ba su da imani duk wanda annabi zai yi hukunci ya ki karban hukuncin da manzon Allah ya aiba mai imani ba wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka ka zama alkali cikin abin da ya zamanto an yi hukunci tsakanin su in ka yi hukunci kuma su yadda cewa hukuncin kan nan gaskiya ne sannan suke zamantowa mai imani imanin ka bai cika ba idan annabi ya yi hukunci ka ce baka yarda da hukuncin manzon Allah ba sai aje yayi wurin sayyidina Umar saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki ya gwada mana daraja da kima na sayyidina Umar wayannan abubuwa cikin bayin Allah akwai wanda da zai rantsi cewa kaza zai faru sai kaga ya faru wannan duk karama ce saboda haka wajibi ne mu rika sanin bambanci tsakanin karama da mu'jiza da kuma sihiri yan dabo yan bokaye su ne suke ce za mu yi kaza su yi dabo sannan sai an saba wa Allah bukatar suke biya irin wayannan wajibi ne mu kiyaye mu ga cewa mun yi abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya sa mu dace don haka Allah subhanahu wataala sai ya ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada sai ya ce me ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم na'am وأحاط بما لديهم وحصى كل شيء عددا saboda haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana liya alama an kadabla go risalatu rabbihim ai hafizallahu rasulahu bil mala- bi malaikati Allah ya kiyaye annabawan nan da ainihin wato mala'ikunsa ai alima wujudi wujudi wa zuhuri saboda haka annar rasula qad tamakkanu min tabligh risalat Allah madaukakin sarki ya san cewa wayannan wato manzanni sun isar da sakonni na Allah subhanahu wataala allazina yuballiguna risalatillahi kenan su ne waɗanda suke isar da sakonni na Allah subhanahu wata'ala da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato aiko su da shi saboda haka annar rusula qad tamak- qad tamakkanu min tabligh risalat sun isar da ainihin wato sakonni kama hiya kama yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce su duna an yukhalitaha ba tare da ainihin wato sun cinkuɗa ko an cinkuɗa ainihin wato sakon da wani abu daban ba irin abin da shaidan yake zuwa da shi na sako na son zuciyansa Allah bai ba da dama sun ainihin wato sanya son zuciya a ciki ba sai Allah madaukakin sarki ya sanya wato sakonnin nan na Allah madaukakin sarki ya iso ta hanyar waɗannan ainihin wato manzanni ba tare da ƙari ba sun isar irin yadda Allah madaukakin sarki yayi domin ya sanya wato tsaro babu wani wanda ya isa ya kawo wani abin da ba shine Allah madaukakin sarki yayi ba saboda haka wannan sakonnin sun da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi sai ya ce me وأحاط بما ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم na'am وأحاط بما لديهم وحصى كل شيء عددا saboda aka Allah madaukakin sarki cewa hada bi maladehim ai wa qad ahata ilmu Allah ta'ala bi kulli ma inda rusul ilimin Allah ya kewaye duk abin da ke wurin ainihin wato wayannan annabawa Allah ya san da shi wa ahsa kulli shay'in adada komai Allah ya kirdige ya san koma menene suke dauke da shi saboda haka Allah subhanahu wataala bai bari wani abu ya shigo ciki ba na'am sura ya kare ko saboda haka Allah muke roƙo ya sanya ainihin wato albarka cikin abin da muka gabatar inda muka yi kuskure muna fatan Allah ya gafarta mana mun samu baƙi da yawa ga Sheikh Abubakar Muktar shi ma ya zo don ainihin wato ƙara sanya albarka da taya mu wato gabatar da wannan gagarumin aiki na tafsirin Alƙur'ani mai girma kuma in Allah ya yarda kamar yadda aka sani yau ne muke rufe wannan tafsiri amma ba a rufe shi gaba ɗaya ba ni dai Allah ya yarda gobe bi iznillah saboda wasu ‘yan tarurruka da muke da su a Abuja, kuma daga nan insha Allah za mu wuce umra kamar yadda aka saba, to insha Allah yau zai zamanto mun rufe wannan tafsiri shi kuma a Dr. Nasir zai ci gaba da ɗaurawa na kwana biyu uku ko hudu shi ma kafin ya tattara nashi ya nashi ya same mu can Saudiya in Allah ya yarda. Shi ma Malam Abubakar Muktar na san in Allah ya yarda ana dauda rufewa shi ma duk a same mu can. kenan kowa ya ba da gudubawarsa a nan gida kuma sannan a samu dama a je a yi umra muna addu'a Allah ya ansa mana Allah ya sanya albarka cikin abubuwa da muka gabatar kuma irin yadda ake ba da haɗin kai wurin sauraron tafsirai a wurare daban-daban karantarwar ahalu sunna su ne gagarumin cin nasara ga wannan ƙasa duk inda ka sani za ka samu irin abin da ake karantarwa iri ɗaya ne ana kokarin a karantar da mutane littafin Allah da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a kwato su su fito daga bid'a da shirka saboda haka irin wannan karantarwa a ko'ina ake yi Allah ya bada lada Allah madaukakin sarki shi mana jagora ba za mu gushe ba muna addu'o'i ga waɗanda suke taimakawa a ko'ina a ƙasar nan waɗanda suke aiko da taimako na tallafin marayu taimako na taimakawa bayan Allah ta ko'ina muna musu addu'a akwai mutane daban-daban da suka aiko da taimako na marayu ina addu'a Allah ya saka musu alkhairi akwai waɗanda suka aiko da tallafi na abinci a tarba mutane a ƙasa irin yadda bara aka yi ta samun tallafi bana ma an samu ba zan gushe ba muna addu'a ga sanata Abdulaziz Yari ya yi kokari ta ko ina ya aika da sakonni na taimako don a kawo tallafi yana neman a yi addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya wa ƙasar nan albarka ya ba mu cikakken zaman lafiya can gwamnan jihar kebbi shi ma muna mishi godiya yana ta tallafawa ta ko'ina a nan jihar saboda haka an yi hidima na aurar da marayu bayan an gama kuma an ɗauki mataki kuma na ciyar da bayan allah da shi da sauran gwamnoni da suke irin wannan aiki irin gwamnan sokoto da sauran gwamnoni waɗanda suka ɗauki matakin irin wannan ayyuka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi Allah subhanahu wataala shi jagora Allah ya ƙara taimaka mana duk inda muke Allah baka akwai kalma da za to saboda lokaci yayi insha Allah muna fata Allah ya saka alkhairi sauran shugabanni duk kowa da irin gudunmawa da ya bayar muna fatan Allah ya saka alkhairi Allah shi jagora saboda haka muna addu'a Allah ya karbi wannan addu'a namu ya karbi kowa da bukatarsa Allah ya biya mana bukatu mu ma muna neman addu'a ku mana addu'a Allah ya sanya albarka mu je wata tafiyar nan je lafiya da lafiya mala mala baka abana addu'a